عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da huwa ce wasa rayuwar mu ta iso wannan rana ta litinin dare na talata yau ashirin da bakwai ko ga watan al-muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muke haɗuwa a wannan majalisi na masjidu Ali bin Abi Talibin da ke gandun Wambai rana irin ta yau don yin darasi a cikin wannan littafi na tazkiyatul nufus ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka cikin abin da zamu karanta bayan da aka magana a kayan abin da ya shafi ikhlasi darasin da ya gabata an fara tsokaci a kayan niyya da ita niyya tana daga cikin abin da yake ya ta'allaka wato da ikhlasi tsarkakewa nufi to malam yayi bakto akan fadlun niyya wato falala na ita niyya muhimmancin ta عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أنه قال أفضل الأعمال أداء ما افترض الله تعالى والورع عما حرم الله وصدق النية فيما عند الله تعالى أن سامولك عمر بن الخطاب الله تعالى مسيرتا عمر نيكي فدا يجي أفضل الأعمال أداء ما افترض الله تعالى ما في في تن أيوكا shine ka yi abin da Allah ya farlanta wannan kan ya zuwa cikin hadithul qudsi ko ubangiji ta Allah yana ambata wa bayinsa mafi soyuwan abin da Allah madaukaki yake so shine bawon sai aikata shine abin da ya farlanta masa to duk ayyuka na wajibi to shi ne mafifici a wajen Allah kuma shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so da mutum zai bar wajibi kuma ya je ta ɗauwayi ta bai burge Allah ba misali wajen ciyarwa mutum sai ya kici da iyalansa ya bar su da yunwa kuma sai ya je ya sadaka a waje kuma suna da bukata shi ne ya bar abin da yake wajibi ya koma wanda yake ta ɗauwayi to ya ce mafificin ayyuka shi ne yin abin da Allah ya farlanta walwar'u amma haramallahu da kuma kyanƙeni gabarin abin da Allah ya haramta mutum ya zamanto yana da alwara kyanƙeni taka tsantsan wato duk abin da yake ba halal ba to mutum ya zamanto yana da santarsa wannan shi ne abin da umar ibn khattab ya ambata abu na biyu wanda yake biye da aikata abin da Allah subhanahu wata'ala ya fallanta kamar a ƙasa ya gawo bayani na wanda daga cikin malama magabata abu ishaq shirazi wata rana ya shiga masallaci da abincinsa adatan yakan shiga masallaci ya ci abinci in ya samu abincinsa sai ya zo ya dan fake a gefen masallaci sai ya ci to ya ci abincin a wajen bayan da ya fita sai ya manta dinarinsa guda dinari guda ya ya manta shi a nan masallaci har ya fara tafiya sai ya tuna sai ya dawo ai abin da zai kenan ko da ya zo sai ya ga dinarin a gurbin da ya tsuguna wa Allah to amma zai ɗauka kuma sai ya yi tunani ya ce ta iya yi wa wannan dinarin ba asalin nasan ba ne wataƙila wani ya ɗauki nasan ko kuma shi bai san inda ya jefar da nasa ba ta yi wataƙila dinarin wani ne ya zo ya faɗi sai ya juya kuma ya tafi bai ɗauka ba don Allah wannan shine za ka bashi kuma amana ya ci wannan shine zai ga haram an rubuta haram a jikinta ƙarara ta bayyana kuma ya kusace ta to kyankyani kenan irin na magabata ka ji ba ƙyanƙeni ke na irin na magabata to don haka wannan shine abin da yake biye da aikata abin da Allah ya farlanta a cikin abin da Umar ibn Khattab yake ambatawa ƙyanƙeni sahabban annabi babu wanda yake su ƙyanƙeni shi wannan ba sahabi bane malami ne daga cikin magabata to amma yayi koyi ne da abin da sahabbai suka aikata ba wanda yake su ƙyanƙeni a cikin al'amura sahabbai ba ainihin da gaske sannan wasiqun niyyati fi ma inda Allah ta'ala da ko mutum ya kyautata niyya wajen aikata abinda Allah subhanahu wataala ya masa umar shine kyautata niyya cikin abin da ke wajen Allah ma'ana mutum in zai aikata bauta don ya sami ladan da ke wajen Allah to wannan bautar ta zamanto ya tsarkake niyyarta ga Allah ɗin subhanahu wataala don ya samu abin da yake fatan samu daga wajen Allah na kyakkyawan sakamako kaga wannan martaba Umar ibn Khattab ya kawo sidqun niyyati a matsayin abu na wa qala ba'du salaf wanda daga cikin magabata yake ambatawa ruba amalin sagirin tu'azzimuhu an-niyya وربع عمل كبير تسكره النية sau da yawa za ka ga aiki ƙarami ne a idanu amma niyyar da aka yi mai kyawu a kayansa kuma aka samu dacewa wato aiki irin wanda shari'a ta yadda da shi ai mun ji a baya ikhlasi wajen aikata abin da yake na sako baya sa sako ya zamanto mai kyau ai mun ji a darasin baya ko don haka duk inda niyya take yin kyau kyakkyawan niyya take yin tasiri sai a cikin aikin da yake in ma ta'a ne ta'a shine abin da aka maka umarni ka bi in ma abin da yake mubah wanda aka ce an halatta maka to anan ne kyakkyawan niyya yake tasiri amma kyakkyawan niyya ba ta tasiri fil ma'asiya abin da ya zama to saba ma Allah ne subhanahu wataala duk tsarkin niyyarka duk manufa mai kyau da mutum ya aikata wannan abu ba zai taba juyar da wannan aiki ya zama mai kyau ba to amma mummunan niyya tana iya ɓata abin da yake da'a tana iya ɓata abin da yake mubah ya koma ya zama sabo kamar yadda muka ji bayani to don haka nan bayanin da yace ruba amali sagirun tu'azzimuhu niyya sai abin da amalin sagirun din sai wanda yake a cikin wadancan ababe imma da'a ne imma mubah abin da yake Allah ne ya umarni ko manzansa ko kuma abin da yake an halatta maka aikata shi amma sai aka samu kyakkyawan niyya gashi aikin bai kai ya kawo ba amma kyakkyawan niyyar da aka yi sai ta girmama ladansa shi saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da ya ingance babu labari dangane da wata mata da ta ɗebo ruwa ta bawa kare kaga aiki ne karami bawa kare ruwa ƙaramin aiki ne amma wala Allah niyyarta ne ubangiji ta'ala ya ga da musa'adar da ta yi saboda Allah ba wai mujarradin aikin ba a'a ta yi aikin saboda Allah kuma tana musulma sabo ai bai kafirtar da mutum ba inda ba kilan khawarij aka bi ba mutum baya zaman towa kafir a dalilin sabo duk girman sakon da bai kai shirka ba to don haka dan ta zan karuwa bai zan ta fita musulunci ba kyakkyawan niyyar da ta yi don neman yardar Allah ya sa ta shiga cikin rijiyar ta ɗebo wa karan ruwa ta bashi a dalilin wannan sai Allah ya sa ta aljanna to kaga ruba amalin sagiri to abdimuhu niyya wa ruba amalin kabiri to sagiruhu niyya sai da yawa kuma mutum zai aiki gashi a idanun aikin babba ne amma kuma ladan wato aikin ya zamanto kaskantaccen aiki ba karɓaɓɓe a wajen Allah ba saboda me ba a yi niyya mai kyau ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin mutum uku da yake ashaja wanda yake ga yayi shahada ne a filin daga saboda Allah da alim wanda yake ga ya karantar ne saboda Allah da kuma wanda yake almunfiku fi sabilillahi fi zamihi to kaga waɗannan duka a cikin hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai wannan ibara shine annabi ya kawo ba ni ne na faɗa amma ma'anan nake son fitarwa mutumin da yayi aiki yace yayi jihadi saboda Allah kaga babban aiki ne jihadi amma sai niyyarsa ba mai kyau ba yace ya Allah nayi saboda kai sai Allah ta'ala ya karanta shi a kiyama yace a kazabta kada ya kake inna ma qatalta li yuqala shaja'a kai yaki ne dan a ce jarumi wa qatila kuma an fada ne Allah bai karba ba babban aiki yayi amma ba karba ba haka wanda ya ci da dukiya babban aiki ne haka wanda ya karantar ya nemi ilimi ya karantar yace ta'allamtul qur'ana wa'allamtuhu na nemi karatun alkur'ani na sanar da shi don neman yardarka nan ma Allah zai karanta shi to kaga ruba amalin kabiri tusakkiru niyya shi abin da ake bukata kyautata niyya wanda yana ta'allaka da ikhlasi wannan yake nuna mana matsayi na niyya duk aikin da mutum zai yi ya samu nufi mai kyawu me manufar da ya sa yi ga manufarsa to akan wannan ne shine ayyuka suke ginuwa wa ani haybin abi kathir ta'allamu an-niyya fa innaha ablagu min al-amal ya haybin abi kathir yake cewa lalle ku koyi yaya niyya take ku samu fahimta ku gane menene niyya don ku ɗabbaka ta a muhallinta fa inna ha domin fa ita niyya ablagu min al'amal ita ce ta fi cika akan aikin ai aikin bai kai niyyar ba don mun ji cewa ayyukan ana tsora su akan me akan niyya kuma aiki karami in ya samu niyya mai kyawu sai kambama a wajen Allah to don haka a san menene ita niyya shi nufi wato duk lokacin da bawa ya yunkura zai yi wani abu baya yin abin sai da nufi nufi abin da mutum ya yi nufi a ransa akan aikin wanda ya ɗarsu shi ne ya zaburar da shi wajen yi to wannan shi ne abin da ake nufi niyya shi ne abin da ake nufi niyya lokacin da ya sa hannu a aljihu a kar a ce shi baya bayarwa ne wannan abin da ya karsu a ransa kullum ba ana sadaka za a ce shi baya bayarwa bai faɗa wa kowa ba amma wannan ne ya karsu a ransa ya fitar da kuɗi sai bayar to kaga wannan shine niyyar fa a'a ana bayarwa Allah ya bashi gashi yana da shi baya bayar saboda nema a wajen Allah to shine nufin da haka a duk lokacin kowane irin aiki ba aikin da mutum yake ba tare da nufi ba kowane aiki yana da manufa akwai abin da ya tarasu a zuciyar mutum to shine ake so wannan niyyar nufin da za a yi aiki domin sa ya samu ikhlasi mana a tsarkake wannan nufin ya zama saboda Allah kawai aka aiwata Allah ya ba mu dacewa وصح عن ابن عمر أنه سمع رجلا عند إحرامه يقول اللهم إني أريد الحج والعمرة يا إن كنت لك عبد الله بن عمر يا جوان متوم أيا إنت زي حرمة حرمة إحرامي لو كتم أيك حج لأكي أميكات سيجينا اللهم إني أريد الحج والعمرة ya Allah ni ina nufin aikin hajji da umara faƙala lahu sai ɗan umar ya ce masa a tu'allimun nas kana sanar da mutane ne a walaisa Allahu ya alamu ma fi nafsik shin Allah bai san abin da ke zuciyarka ba ne shi ne ce wa zalika li annan niyya hiya kasbul qalbi abin da yasa dan umar ya gaya masa haka saboda shi nufi wato ita niyya nufin da zuciya yake yi take yi a kayan abu shine niyya wala yajibu talaqqubu biha fi shay'in min al-ibadat babu kuma wani waje wani abu na ibada wanda aka wajabta maka ka furta niyya wato wannan matsala ce malamai wasu malamai sun raba a tsakanin anniyat wal ihram mun gane ko wasu sun bambanta tsakanin anniyatu wato dangane da aikin haji da umara an bambanta tsakanin anniyatu wal ihram niyya shine nufin da yake cikin zuciyarka al-ihram kuma shine talbiyar da zaka yi labbaik allahumma labbaik mun gane ko to shine malaman da suka raba tsakani to sai suka ce ita niyya shine abin da ka kudarta a cikin zuciyarka zaka aiwatar talbiya kuma ita ce wadda take sharaɗi na ƙulla ihrami yayin da kaje miƙaci kai wanka kai nafila raka a biyu wasu sun ce kana ida nafilarka a lokacin za ka fara talbiya wasu malamai kuma suka ce wasu malamai kuma suka ce har sai lokacin da ka hau abin hawanka to kowa yana da madogararsa dangane da ruwayoyin da suka samu akwai inda aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da yaje Dhul Hulaifa bayan da yayi sallah ne sai ya kuma yi talbiyarsa akwai wanda suka ce a sai da ya haukan abin hawansa ne ya fito ya daidaita a kayan taguwarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya yi talbiya to don haka babu laifi talbiya a lokacin da mutum zai dama zai ambata ya ce labbaik Allahumma hajjan ko ya ce labbaik Allahumma umratan ko ya ce labbaik Allahumma hajjan wa umratan to akwai malaman da ba su dauki wannan din a matsayin niyya ba sun dauke shi kawai a matsayin mujarradin talbiya ce take ta'allake da ihrami dan haka in kai talaffuzi da ita ba wai kai talaffuzi ne da niyya ba ina fata mun fahimci bayanin to gaba na baya na gaba bayan da aka ambaci niyya sai aka ce mutaba'atu sunna wato bayan da aka ambaci al-ikhlas dama waɗannan abubuwa guda biyu kullum su ne sharaɗi na karɓan aiki a sami al-ikhlas sannan a sami al-mutaba'a eh a sami ikhlasi sannan kuma sai a sami yin aikin da za a yi a bisa koyarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita da mutum zai tsarkake niyya sai aikata aikin da annabi bai zo da shi ba aikinsa ba zai zan ya karɓu ba dan ya rasa sharadi na biyu sharadi na biyu shine mutaba'atu sunna malai ce wa sharqu thani لقبول العمل أن يكون العمل مطابقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم شرط نبي كربان أيكي شين أيكي يزمنتو يا سامداتي وهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لحديث عائشة رضي الله عنها قالت سبب حديث عائشة الله كرامة يرضى تجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Man ahadafa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddu muttafaqun alayhi duk wanda ya kagi fi amrina haza a cikin wannan al'amarin namu ana nufin musulunci fi amrina haza ma laysa minhu abinda kuma da ba daga cikin sa yake ba fahuwa raddun to an maida masa na taba jin shi wani shehi yana inkarin wannan ba wai inkarin hadisin ba wai yana kokarin karewa wazifa da suke yi yace to yanzu wazifa da muke yi aka tambaye su aka ce suka ce babu kyau sai muka tambaye su muka ce me ya saka kuka ce wazifa ba kyau suka ce ai annabi ya ce man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd sai muka ce to shikenan ai wazifa muna yin haidala la ilaha illallah shin la ilaha illallah ma laysa minhu ne ko fa huwa minhu muridai suka ce fa huwa minhu yace to wannan ya tsira yace muna salatin annabi ma laysa minhu ne ko fa huwa minhu suka ce fa huwa minhu yace bi yake kirga abubuwan da ake yi sai ce to ai naga wannan shi muke wazifa ce to kenan ashe wazifa ba ma laysa minhu bane dan haka ba fa huwa raddun bane su da suka tsago abu da ba a san shi ba suke yi su ne fa huwa raddun shi ya saka ma littafin suka saka raddu an mayar musu ba a so kaji hasada eh wallahi gaba na shege wani shege a lokacin har ga Allah sai da na yi ƙoƙarin zan daga hannu da ya tambaya. Ya ce, To, akarmaka lahu, shin kaifiyar yadda ake a wazifan nan hakan ya zo shi annabi ya yi? Balle zama kwahuwa minhu? To, don ga wasu wawayen muridai a kusa, duk sun cika wajen sai na ja baki na ne shi. Abin ba zai daɗi ba. Da jimawa ne. Da jimawa. a jami'a ne ma lokacin ya suka zo suke wannan to kaga wannan duk wayo ne kawai ake yi ai ba ka zo ka tsara abu ka yi shi ba yadda annabi yayi ba kuma ka ce shikenan haka ne ko ba haka ba to ka je ka dutsen shira mana ka yi tsawafi ai ka yi tsayuwar arfa a can a dutsen shira ko ko ba haka ba ne ranar arfa sai ka je ka tsaya dutsen shira ka saka hira ne kana labbaik Allahumma labbaik daga nan wajen dalli sai ka dauki talbiya nan ne miƙatin ka ai duk aikin da ake yin ne yadda aka faɗa shi kai ka yi wanka ka cire kayan ka ka saka hira ne ka soma labbaik Allahumma hajjan wa umrata ka soma labbaik Allahumma labbaik shikenan har ka isa ka je ka samu wani gida ka kewaye sau bakwai kai ta gudu a wani waje kai da zuwa da dawowa sau bakwai eh ranar tara kuma ga wata shi kenan sai ka je kawo kan dutsen shira ai tana dawa sai mu fara maka rukiya ko ba za ka ce ka je ka yakin sai saboda me ba a ce ga wajen ba ba a ce a nan ɗin ake ba ita ibada dole sai ta samu wasu abubuwa sai ta samu kaifiya sai ta samu kamiyya sai ta samu makani dole sai an san waɗannan yanzu sallah kana yin ta ko'ina me yasa kake yin ta ko'ina a waju ida ta zai al'amdu kullu ha masjidan wata hura amma haka sai aka mata kayyidi in ka je kai sallah makabarta ta yi in ka je kai sallah bola ta yi hadisi ya ce bai wannan ya ce ba a yi a wajen kaga sai ka da ka samu makani da aka arfa ma ana yin ta a can ne waliyattawafu bil baitil atiq sai kaje wannan dakin al baitil atiq kaga sai da makani to da haka sai an samu kuma zamani sai an samu kaifiya sai an san kimiyya abubuwa guda hudu ne sai an samu kaifiya kimiyya makani kuma sai an sami abin nan a sai an samu zamani kamar ka ga ba za ka samu wani wata kawai ka ce ramadana kake ba a sai a lokacin ramadan sai an samu azama kamar yanzu ba za ka tashi yanzu ka ce za ka yi sallar isha ba dan isha ka ta yi ba sai an samu zaman sai an san lokaci kuma sai an samu kaifiya yaya ake yi shi yasa annabi ya kwatanta wa khallad ibn rafi yadda zai sallah sai ka hatta tastawiya qa'ima hatta kaza hatta kaza kaga sai da aka nuna masa kaifiya yadda za a yi kuma sai an sami kammiya nawa ne ake yi nawa in tasbih ne a ce salatu wa salatun da kai da sallah kai sai kai guda ɗari ɗari ko kai hamsin hamsin sai a ce kai bid'a dan ba haka annabi ya faɗa ba talatin da uku uku ya ce na ƙarshen ne aka baka daman za ka iya talatin da hudu ko shi ma kai da uku sai ka cika ce da wani tasbihin da aka ayyana in ka za ka kabbara a in za ka sallan azhar aka ce raka'a hudu ne ba za ka yi sallah su bayi raka a hudu ba in kai sai a ce ka yi zarfafiya don an baka iya adadi adadin kuma ake so ka tsaya a kai to dole ibada sai tana da iya shingen da aka mata to duk wani abin da ko da irin wannan ɗin ka kawo amma ba a tsari tartibi da salo da annabin ya koyar ba to nan ma sai a ce kayi kayi bid'a ya fada karkashin man hadatha fi amrina hadha ma laysa min dan ba hakan shi ya koyar ba to fa huwa raddun an maida wa mutum to dan haka dole sai an san mutaba'a kafin aiki ya kai sai an san mutaba'atu sunna wa fi riwayatin li muslimin man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun wanda ya aikata wani aiki babu umarnin mu akai to an maida masa فهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام wannan hadithi tushe ne asali ne mai girma daga cikin asalin tushe na musulunci fa kama anna al haditha al a'mal bin niyyat mizanun lil a'mal fi batiniha fa huwa mizanun lil a'mal fi zahiriha malai ce kamar yadda hadisin Umar bin Khattab da ya gabata akan niyya aka ce innamal a'malu bin niyyat dukkan ayyuka ana ɗora sakamakon su ne a bisa nufin da aka yi su to kaga kamar yadda wannan hadisi ya zamanto ma'auni ne na ayyuka a ɓoye dan ba wanda ya san niyya sai wa sai Allah duk lokacin da kai aiki ba wanda ya san meye nufin ka zuciya shi saka annabi sallallahu alaihi wasallam yayin inkar azaid usama ibn zaid lokacin da ya kashe wani a filin jihadi kafiri ne ana yaki da su yayi barna a musulmi da shi usama da wani daga cikin mutanen madina sai suka yi dauki a kansa da suka su kwana kansa ya fahimci cewa za su galabaice shi sun zo kusa da shi sai ya kalma shahada wancan mutumin madina sai ya koma shi ko usama bai fasa ba sai soke shi da mashi sai da ya kashe shi da annabi ya ji labarin sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah usama ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah ya rasulullah inna inna ma qalaha tuqiyya ya faɗe ta ne don karewa kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ce halla shaqaqta fi sadrihi hatta ta'lama annahu qalaha amna me ya hana ka ka tsaga kirjinsa ka ga me ya nufin sa haka ne nufin nasa ko ba haka ba ai bai isa ba wai sai tsaga kirji ya gani ko ka tsaga kirjin zaka ga ma'ana yana nuna masa cewa duk abin da aka yi kai kai aiki da zahiri yasa Umar bin Khattab yace muna wa mutane hukunci ne da abin da ya bayyana abin da ya koyi kuma Allah ne mai hukunci amma duk abin da ya bayyana bane yace to da shi zamu mutum hukunci to kaga shi wannan kamar yadda innamal a'malu bin niyyat ya zama to ma'auni ne na ayyuka a koyi abin da ya koyu fa huwa ai hasan hadisi kenan yake nufi shi wannan hadisin man hadatha fi amrina shi kuma sai ya zamanto mizanun lil a'mali fi zahirha shi kuma ma'auni ne na ayyuka a bayyane haka mutum a bayyane in yi aiki irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar ya samu dacewa da koyarwar annabi a aikin da ya na bayyane to ba ruwanmu da abin da ke zuciyarsa mu abin da za mu shaida wane ya bi abin da annabi ya ce nufinsa kuma Allah ne mai aunawa amma duk yadda mutum ya yi kalemin zuciyarsa ya yi domin Allah ya tsarkake niyyarsa nufinsa Allah ne da yin addini kuma amma a bayyana aikin da ya ya saba da koyarwar annabi kuma an gaya masa kuma bai fasa ba to sai mu ce kai aikin nan naka ba daidai ba ne ku ne masu hukunci a ba mu ne masu hukunci ba mun ba hukunci da sunnar annabi ne do aiki baya taba zamantowa karɓaɓɓe sai ya dace da me sai ya dace da sunnar annabi wannan shine ma'auni a bayyane fa kama anna kullu amalin la yurada bihi wajhu Allah wajhu Allah ta'ala falaysa li'amili fihi thawabun yace kamar yadda kuma kowane irin aiki da ba a nufaci neman yardar Allah da shi ba wanda ya aikin ba shi da ladan komai ciki fakazalika kullu amalin la yakunu alayhi amru llahi wa rasulihi fa huwa raddun ala amili to haka nan kowane irin aiki wanda ba umarnin Allah ba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kansa to an maida wannan aikin ga mai shi mun fahimci bayanin faƙaunuhu faɗinsa da ya ce laisa alaihi amruna duk wani aikin da ba umarninmu a kai isharatun ila anna a'malal amilina kullaha yanbaghi an takuna tahta ahkami shari'a hakimatan alaiha bi amriha wa nahyiha to nan da ya faɗa ya ce laisa alaihi amruna duk wani aiki wanda ba umarninmu a kai sai aka ce an mayar to nan annabi ya yi ishara ne ila anna a'malal amilina kullaha akan cewa aikin masu aiki duk gaba ɗayanta yan bage an ta kuna tahta ahkami shari'a ya kamata ta kasance a ƙarƙashin hukunce-hukuncen shari'a ne hakimatun alaiha bi amriha wa nahaiha kuma shari'ar ta zamanto ita ce mai hukunci a kayan wannan aikin akan umarnin da shari'a ce da halin da shari'a ce laisa alaihi amruna abinda ba umarnin mu akai kai sai ya nuna maka ashe duk wani aikin addini dole sai an samu umarnin Allah ko na manzansa in ba umarnin Allah akan wannan ba umarnin manzan Allah akan wannan to bai taɓa zamantowa addini ba shi ya saka madogara na ingancin kowane irin aiki yana komawa ne zuwa ga alkitabu wa sunna dalilin da ya saka yin an samu munaza'a ma a cikin kowane irin al'amari na al'amarin addini ana turka-turka فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول in har kun yi turka-turka a kan wani al'amarin addini ku maida shi zuwa ga Allah ku maida shi zuwa ga manzon Allah ai ku maida shi zuwa ga littafin Allah ku maida zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam anan ne ake samun madogara anan ne aiki ake jinjina shi anan ne ake samun nagartar aiki ko akasi da haka idan har duk yadda ya kyautata duk yadda aka kawata shi in dai ba Allah ne ko manzon sa ya umarni ba ajiye shi ba a bukata faman kana amaluhu jariyan tahta akami shari'a duk wanda aikin sa ya zamanto yana gudana karkashin hukunce hukuncen shari'a ne sai abinda Allah da manzon sa ya hukunta muwafiqan laha kuma ya samu dacewa da koyarwar Qur'ani da hadisi fa huwa maqbulun to wannan aikin karbabbe ne insha Allah wa man kana kharija an zalika fa huwa mardudun duk aiki ko mun kyawun sa idan ya zama to ya fita daga umarnin Allah da umarnin manzon Allah baya cikin ahkamu shari'a to aikin wanda aka maida shi diyar da ya kamata diyar da aka kamba ma shi da baki to bai taba zamantowa karbabbe dalilin da ya saka ke da irin waɗannan ayyuka kullum muke cewa ba su da dalili ko ba a gajiya da fada ayyuka ne na bid'a maulidi bid'a ce wazifa bid'a ce wataƙila ma za a iya samun shirkiyat a cikinta abubuwa na shirka ya danganta ga irin itikadin da mutane suka kudurta a lokacin da suke yin ta wala Allah ta iya tsayawa a bid'a waɗansu kuma za ta iya kaiwa munzalin shirka ya danganta ga kudurin da suka saka kamar yadda suka rubuta a littafinsu to ala yi halin duk abin da bai zamanta koyarwar Allah da ta manzonsa ba ne ba za a karɓa yanzu ka duba dai maulidin da aka dage a kansa ba abin da mutane suke sha'awa kamar da shaɗi aka ga dujal ma idan ya zo zai ɗauki mutane ba da me zai ɗebe su da nishaɗat duk abin da yake akwai nishaɗat a cikinsa mutane suna sha'awarsa yanzu a zo a saka lasifika za a yi wazi a ji an saka kira'a misali kafin a fara wazi ko a ce inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu yan tsirari za a gani kwarai da gaske amma yanzu misali lasifika haka da zai kaso maka gijin gijin gijin gijin wallahi ga muka farga za ga an taru daga an sa kiɗa to zai ga an taru ballantana sa wani abu na sharholiya to kaga a cikin maulidi duk abubuwan sharholiya duk aka saka shi saka abin ake sha'awa dan mata su zo su ba sa burziya ba suna kaɗa nono to me saurayi yake nema ba irin wannan ba yan faira ko suna ta iskanci da iya shege wanda sunan manzon Allah dole samari su zo wani ɗan tramol ne wani ɗan wane ne duk gashi sun hallar wai maulidi suke yi ‘yan ƙwallon manzan Allah ‘yan wata ɗan wane sai dai na ubanka manzan Allah ya baranta daga wannan wallahi al'adu manzan Allah ya baranta daga wannan kowane yaɓe sai ya taibo a ce annabi shine karamar dangan mutane ko babu ladabi ga annabi to bid'a ce dagewa ana ta yi ba zai hana ce bid'a ba ce kuma ba zai canja hukuncinsa a wajen Allah ba ko ba wannan ake ba ko hallaba ake a masallaci aka yi ta karatun Qur'ani irin yadda ake yi da da lokacin muna yara mu ma mun san haka ake yi sai a haɗu ne kawai a ta karatu dare dai kuma ake yi a ta karatu wadansu suna zikirin wasu suna wane ne sauransu to ko irin wannan din ne ma bid'a ne dan ba shi dalili ina babin sa yake kashi da fitsari ya fi maulidi gata kashi fitsari an sa babin sa a littafin fiqh ko kuma akwai bayanin sa a cikin hadisai to me yasa ga maulidi in hassan annabi ne shi ba a masa babi ba duk sauran malaman jahilai ne ke sai imamu malik ibn anas duk malaman da su ibn abi zaid da kirawani mai risala da suka zuwa baya duk waɗannan malaman da suka tarbuce-rubuce har su mai alari da sun duk jahilai ne ba sa san manzan Allah ba san girman manzan Allah shi yasa ba su babin maulidi ba can baya su imamu bukhari su ma duk ba sa san manzan Allah amma koma baya sahabban annabi ba sa san annabi ne shi yasa ka duk ba su maulidi ba kaga ko a hankalci akwai wauta cikin wannan hukunci in har za a samu addini a wajen waɗancan nan ake samu الله كان من الشبه أوجب الله عز وجل علينا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الله مدوككي يا وجب تامن بيايا كمن صلى الله عليه وسلم قال تعالى الله يتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا abinda manzo ya zo muku da shi wa ma atakum ar-rasulu abinda annabi ya baku asali an yi magana a kayan fai'a ne in annabi sallallahu alaihi wasallam yana rabo abin da ya ba ku to ku karba wa ma na haku abin da ya hane ku da ya gare shi manta ku hannu amma ayat tana da umumi ga dukkan sauran ayyuka kowane abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ku to ku amshe shi hannu biyu shi yasa ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin mahdiyyin abdu alaiha bin nawajis ku rike su da fiƙa wa ma na hakum anhu da abin da annabi ya hane ku fanta ku hannu suratul hashr aya ta bakwai wa qala ta'ala kuma Allah yace wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim wa ma kana lil mu'min ba ya taba kasancewa ga wani mu'mini wala mu'minatin ko wata mu'mina إذا قضى الله ورسوله أمرا إن دي الله ده منزل سي حكمت وانا الأمر الله يتي غا حكمت منزل سي يتي غا حكمت إن دي مؤمنين كو مؤمنا أن يكون لهم الخيارات من أمرهم أجسنا ده زائي cikin الناس رأيي Allah ya ce ga hukunci, manzansa ya ce ga hukunci, kuma mumini ya ce a ashe yana da nasa zaɓi, in dai mumini ne haka ba za ta taɓa kasancewa ban ji Allah. إنما قول المؤمنين idza du'u ila Allah wa rasulihi li yakuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na mu'mine kawai idan an kira su zuwa ga Allah da manzonsa ya musu hukunci sukan ce mun ji ne mun bi to nan Allah ya ce wa may ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina duk wanda ya saba ma Allah da manzansa hakika ya bace bata wanda yake bayyananne sautul azab وجعل الله عز وجل اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم علامة على محبته كما الله مدوكك يا سيد بن سنة منظم الله صلى الله عليه وسلم علامة تسوير الله ma'ana alama ce ta son Allah duk mai cewa yana son Allah to bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce babbar alama da za a gane hakikatan yana son Allah kenan wanda yake cewa yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babbar alama da za a gane abin da ya faɗa gaskiya ne shine a ga yana bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala Allah madaukake yace kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah gaya musu saboda Qurayshawa suna bankama akan cewa ai su masu san Allah to Allah yace kul ka gaya musu in kuntum tuhibbuna Allah in kun kasance kuna kaunar Allah da gaske fattabi'uni to ku bi ni Allah ne yace faɗa musu haka inda gaske ne kuna san Allah to ku bi ni shi manzon Allah dan sakon da aka aiko shi in kun yi haka yuhibbukumullah to Allah ta'ala zai kaunace ku kaga sharadi ne kenan na soyayyar da Allah zai wa mutane sai aka sanya shi mai baka biyu abinda zai nuna hakikatan mutane na san Allah bin manzon Allah kana kuma abin da zai samar musu soyayyar Allah shine ne bin manzan Allah din ne wato bin manzan Allah shine shaida akan suna san Allah kuma bin manzan Allah din shine abin da zai samar musu san Allah amma ba da awar sun ce suna san Allah dan da awar sun ce suna san Allah amma ba su bi manzan Allah ba bai sa suna san Allah ba kuma ba zai samar musu soyayyar Allah ba shine shine hukumin kalam shine cikin magabata suke cewa laysa al-amru an tuhibba innama al-amru an tuhabba ai ginshikin lamarin ba wai kai ka ce kana san shine ultimate ba a'a ginshikin lamarin shine kai din a soka saboda ba za a samu son naka ba sai ka cika sharadi biyun nan sharadi na farko bin manzon Allah haka ne ko sai ka cika wannan sharaɗi guda ɗayan kai shine zai samar maka waɗannan abubuwa guda biyu ababe biyun ba za su tabbata maka ba sai in ka cika wannan sharaɗi bin manzan Allah shine ke zamantowa shaida kana san Allah kuma shine zai zamanto maka dalili na samun soyayyar Allah amma dan kai mujarradin ka ce kana san Allah ai ba shine wani abu to shi saka ba faɗin wannan ɗin shi ne abin da za ka nufata kawai ba, a'a, abin da za ka so hakikatan ka samu wancan nabiyin soyayyar Allah, domin soyayyar Allah ita ce babbar shaida. Soyayyar Allah ita ce shaidar cewa kana son annabi, ai, kana son Allah kuma kai mai bin annabi. Ta tabbatar maka abu guda biyu, ta tabbatar ma shaida guda biyu cewa kana son Allah kuma an tabbatar maka cewa kai mai bin annabi ne inda har ka samu soyayyar Allah don ba za ka samu soyayyar Allah ba sai ka bi annabi to shi saka suka ce ayan amarin ba wai ka ce kai kana so ba a'a kai a soka ma'ana Allah ya soka shine abin da ake bukata Allah ya sanya mu cikin masoyansa قال الحسن البصري Hassan al-Basri rahimahullah yake cewa idda'a nasun mahabbatan lahi azza wa jalla fabtalahum bi hadhihi al-aya ai mutane ne suke da'awar wasu mutane ne suke da'awar son Allah sun yi da'awar cewa su suna son Allah kamar yanzu masu da'awar cewa suna son manzon Allah har ma sun mai da shi shine slogan ɗinsu na tallan maulidi in za ka ji a gidan rediyo ka ji an saka wata kasida sai kuma ka ji an ce jam'iyyatul ahbab ko wani wace ko wani abu dai daban nasu haka ce ko ana ana gayyatar masoya manzon Allah wato wai su ma'aunin bin bid'a ta su ma shine soyayyar manzon Allah Allah ya bada nasa ma'aunin daban su kuma sun bada nasu ma'aunin daban san maulidi wato kamar sun san canja ma kawai kamar ka su ce wato kul in kuntum tuhibbuna al-ihtifala bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbukum Allah wa antum muhibbuna li rasulillahi haqiqatan kamar wato su sun faɗa haka in har da gaske ne kuna san Allah ko idan kuna son so abin nan idan kuna son maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ku ne waɗanda kuke son annabi sallallahu alaihi wasallam hakikata wato kamar su ma sun moda ma'aunin ne sun canja ma'auni to Hassan al-Basri yana cewa wasu mutane sun yi da'awar son Allah ne sai Allah ya jarraba mutane da wannan aya wato ga jarrabawa duk wanda yake so ya ci jarrabawan bin annabi yawan bin annabi a dukkan sassa shine ke nuna cewa mutum yana son Allah wanda ya fi kiyayewa wajen bin annabi to lallai sansa ga Allah ya fi yawaita kama ausan nabi sallallahu alaihi wasallam nan ne ko kama ausan nabi sallallahu alaihi wasallam bit tamassuki bi sunnatihi wa sunnati khulafa'ihi ar-rashidin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya akan ayi riko da sunnarsa kuma ayi riko da sunnar halifofi shiryayyu Abubakar Umar Uthman Aliyu radiyallahu anhu wa ani sahabati ajma'i fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya ce fa innahu man ya'ish minkum ku sani duk wanda ya samu doguwar rayuwa cikin ku fa sayara ihtilafan kathira to zai ga sassafawa da yawa zai ga yadda mutane suka sassafa daga tafarkin da aka zo da shi lalle zai ga waɗanda suka babbauɗe suka bar tafarki kuma sahabban sun ga wannan nan sahabbai na nan aka samu khawarij sun fito khawarij awwalu firqati dhalla wanda suka kafirta mutane suka kafirta Ali ibn Abi Talib suka ce ya yarda suka fita daga biyayyarsa ya tura Abdullahi dan Abbas ya je munakasha da su aka dawo da tutat wantat kuma suka wanzu a jeji Ali bin Abi Talib ya tsaura runduna ya je ya yake su kuma Allah ya bashi nasara a kansu. To amma gyauron su sai suka ci gaba da watsuwa. Wanda daga cikin su ne duka aka sami Rafida suka fito yan Shi'a aka sami dukkan sauran wannan tarko balla. Wancan ita ce uwa. To kaga aka sabani. Suka fito da waɗansu a ƙa'idinsu daban wanda ya saba mana Allah da na manzansa. su a wajensu duk wanda ya aikata laifi ya zama to kafir kuma sai ya shiga wuta kuma ba zai fita a wuta ba sauran kafirtawa ko mu a nan wajen da aka sami irin masu aƙidun ɗaukan makaman nan su boko haram da sauransu su ma duk irin wannan aƙidun suke bi shi yasa sai suke kafirta mutane mutum yana masallaci yana bautar Allah subhanahu wa ta'ala ina zaka nemi ko musulmi ba ka je in ba masallaci ba to sai a zuwa masallaci ana sallah sai a tada bom shi ai an yi an kashe kafirai to akina kawari ce to annabi yake gaya musu yace fa innahu man ya'ish minkum duk wanda ya rayu cikin ku fa sai rahtilafan kathira zai ga sassafawa da yawa don haka annabi sai ya musu wasiya fa alaikum bi sunnati na rikashe ku ga sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin da sunnar halifofina shiryayyu masu nusarwa min ba'di da za su zo bayana al khilafatu min ba'di 30 sana au kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam halifanci bayana shekara 30 ne kuma Allah cikin ikonsa halifofi guda shida a guda hudun nan abubakar umar usman ali radiyallahu anhu shekara talatin ɗin suka yi banda wata shida kuma kaddarawa ta ubangiji hassan ibn ali da aka masa mubaya'a bayan shahadar babansa shi kuma da ya ga cewa yaƙi zai ci gaba tsakaninsa da mu'awiya shi kuma sai ya je shi ya sallamar masa mulkin shi suka yi rafi bai ba sa sansa suka tsane shi tana ji ana ambatan sa tun da kake ka taba ce shi suna ambatan Hassan sai dai Hussein to shi kuma wata shi da yayi kaji wani iko na ubangiji sai suka ce Allah ya kaddare shi ne ya cikace shekara talatin da annabi ya faɗa ya cikace abin da ya rage na babansa kuma dama annabi ya taɓa dafa kafaɗarsa yayyabo a kansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci hasan ya ce wannan ɗan nawa ya ce jagora ne inna bini haza sayyidun wa la'alla Allah an yusliha fihi baina fi'atayn azimatayn min al-muslimin aw kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ɗan nawa ya ce jagora ne Allah subhanahu wa ta'ala akwai yiwuwar Allah ya daidaita tsakanin waɗansu ɓangarori guda biyu na musulmi a dalilinsa. To, kaga waɗannan su ne halifofi, alkhulafa ƙarashidu, alkhilafatu min ba'adi talatu na sana, kuma iya waɗannan ne suke wannan shekara talatin. To, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce na riƙashe ku da sunnar su wato da sunnata da sunnar waɗannan halifofi da za su zo bayana abu alaiha bin nawajiz lalle ku yi riko da su da fiƙoƙinku wa iyyaku wa muhdathatil umur ka san riko da fika shine in masu farauta sun yi farauta zaki da musa ko kuliya idan sun je sun farauci abin farauta suka kama shi kafin ya mutu nan rike da fika suke rike shi na sai su rike shi shiru ba sa sake shi har sai sun ji ya ya gama mutuwa ko tukunna sai su sake in dai suka rike shi da wannan fika gam to ba kwace ba to irin wannan rukun sai annabi ya kwatanta ya ce ku yi masunnarsa irin wannan rukun wa iyyakum wa muhdathatil umur bayan yayi wasiya da riko da sunnarsa da sunnonin halikofinsa annabi sai ce kashe dun iyyakum kalimatu zajr kashe dun wa muhdathatil umur game da kagaggun abubuwa fa inna kullu bid'atin dalala domin kowace bid'a bata ce ji don haka babu dalilin da zai saka ce akwai ta bid'a hasana ko akwai wata bid'a makruha ko wata bid'a kaza annabi ya ce kullu bid'atin dalala kowace bid'a bata ce imam ahmad abu dawud ad-darimi al-bagawi sai rawaito wannan hadisi wa qala hadithun hasan inji bagawi wa tirmidhi abu isa ya rawaito wa qala hadithun hasanun sahih wa qala zuhri imam zuhri muhammad bin shahab yake cewa al-i'tisamu bi sunnah najatun riko da sunnar annabi tsira ne li'anna sunnata kama kala malikun yace domin ita sunna kamar yadda malik ya faɗa wato abawai zuhuri din da ya faɗi wannan ba mun gani shi zuhuri abin da ya faɗa al'itisamu bi sunnati najatu shine kalami nan kuma li'anna sunnata ƙarin bayani Muhammad bin Shahab bin Zuhri gaba da Imam Malik yake. Yana cikin manyan malamansa. Shi tabi'i ne. Imam Malik kuma yana cikin atba'u tabi'i. to imam malik yana cewa ita sunna mithlu safinati nuhin kaman jirgin annabi nuhu ne marwaki bahana ja duk wanda ya haye kan jirgin annabi nuhu to shi ya tsira la asima al-yawma min amri llahi illa man rahim ai haka yace matansa ko ya bunayya kan ma'ana wala takum ma'al kafir to duk wanda ya shiga jirgin shi ya tsira marwaki ba hana ja wa man takhallafa anha halaka wanda kuma ya noke bai shige ta ba shi yake halaka sunnar annabi tace jirgin annabi ne وقال سفيان سفيان الثوري yake cewa la yuqbalu qawlun illa bi'amalin ba a karban wata magana mai kyau magana ta imani har sai ka gwama ta da aiki wala yastaqimu qawlun wa amalun illa bi niyya ka faɗi maganar imani ka yi aiki kuma irin wanda ake so na shari'a baya daidaita sai ka yi nufi mai kyau domin Allah wala yastaqimu qawlun wa amalun wa niyyatun kuma ka faɗi imani da baki kai aiki irin wanda ake so kuma ka kyautata niyya duka baya taɓa daidaita illa bi mutaba'ati sunna sai aikin naka ya bi sunnar annabi kaga Muhammad bin Abi Zaid ne kirawa ne daga wajen sa ya kwafaje aiki wato niyya ka kyautata ta da farko sai a yi aiki faɗan imani an yi shi da niyya mai kyau bai wadatar ba domin ta mutum ya faɗi imani da baki kuma baya sallah baya azumi baya abin da aka ce a faɗa amma baya abin da aka ce a yi baya barin abin da aka hana bai wadatar ba imani bai yi amfani ba to sai ya haɗa da aiki wannan ma kuma bai wadatar ba har sai lokacin da aka yi kyakkyawan niyya aikin da imanin an ɗora shi akan kyakkyawan niyya to shi ɗin ma bai wadatar ba sai aikin da imanin da kyakkyawan niyya an ɗora su akan sunnar annabi yadda annabi ya koyar da shi ne malamin al'umma da za a kyautata niyya a faɗi imani kuma a yi aiki amma bai dace da sunnar annabi ba ya zama kawa-kawa وعن ابن شوبب قال ابن شوبب يكتوى إن من نعمة الله على الشاب للينا لك تكن نعمة الله أكم متاشي إذا نسك أن يوفقه الله إلى صاحب السنة يحمله عليها وتوينا لك تكن نعمة الله مدوككي أكاين سوري متاشي إذا نسك wato a lokacin da ya yi zuhudu yana bauta akan ce na saka naskan wato ai ta zahada kenan wata abada idan matashi ya zamanto yana daga cikin ni'imar Allah matashin da ya kama tafarkin bautar Allah an yi wa fiƙahullahu ila sahibi sunnatin Allah ya datar da shi zuwa ga wanda yake mai riko da sunnar manzon Allah yuhammiluhu alaiha da zai dora shi akan ta wani ne na ganshi a cikin bidiyo ban san ya gaskiyar bidiyon yake ba amma dai na gani gashi wani malamin shi'a yana zaune ya irin wannan kayan sa na shi'a wai ya zo musulunta ne ana lakana masa kalmar shahada ta musulunci amma a cikin kalmomin ba banda la'antan sahabbai babin da ake ya shaida Allah shi ne abin bauta ya shaida annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne ya shaida cewa Ali waliyin Allah ne kuma ya shaida cewa da Abubakar da Umar da ƴaƴansu Hafsa da da Aisha kafirai ne la'anannu ne kuma suna wuta wai duk yana cikin abin da ake lantana masa na ce babu dai dama a gidan bayan ka tsaya ko ba ka bane ya faɗo daga abin nan daga dabino ne ba na rijiya ai ba ta canja zani ba fi su ne wallah ba ta canja zani ba ya fita daga wani nau'i ne ya faɗa cikin wani nau'in da ba to don haka wanda yake da son matashin da ya tashi yake yake son bauta to abin da yake nuna wa ibnu shawdar yana daga cikin ni'imar da Allah zai masa ya datar da shi da malamin sunna da zai dora shi ta farkin sunna amma matashi mai son bauta sai ya rashin dacewa sai ya fada hannun da bai kamata ba wannan kuma abin samu ni'ima amma duk wanda ya tashi da kazar kazar din bauta matashi to yana daga cikin ni'imar da Allah ta'ala zai cika masa ya zamanto ya samu dacewa da malamin da zai dora shi akan tafarkin sunna malam ya hallar Allah ji kansa a cikin abubuwan da ya faɗa da nasiha na farko me yake ambatawa awwal ma yajibu alal mukallafi yasihu imani thumma al ma'rifatu wa yaslu bi fardu aini ka akami salati a can da karshe sai ce wa yas'alal ulama ويقتدي بمتبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون عن اتباع الشيطان ai kaga duk malamin Allah haka zai nuna mutum yayi tambaya a wajen malama ilimi zaka iya daukar sa amma koyi sai kai koyi da waɗanda suke bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda su suke nusar da mutane a bi Allah kuma suke kashe ji a nisanci hanyar shaitan ubangiji Allah ta'ala ya tabbatar da buga dukan mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tada mu a cikin al'umma ta Annabi Muhammad a ranar alkiyama mun za mu sai insha Allah a daidai Allah ta